إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ما سؤال بركة كما عند مكسابة قبات درسي يومنا تكون لتهم البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام يومنا شابك قوات الجماد الثانية هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا دريه دا أربعين دا هدو وان دي دي دي دا goma ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku har yanzu muna cikin babul adab mun tsaya akan hadisi na hadisin abu huraira bayan mun karanci hadisin abdullahi dan umar wanda yarda allah ta ƙara tabbata gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفصه وتوسع متفق عليه زام تاشكا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي وعليكم السلام ورحمة الله من كرنتش حديث عبد الله بن عباس من كرنتش نعم haka ne maimakon inda muka tsaya shi ne kan hadisu abdullahi da abbas مكو حديث عبد الله بن عمر نعم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abu huraira kamar yadda su tari muna yawan cewa sunan shi abdurrahman mafi rinjaye abdurrahman dan sakhar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi yace ليسلم الصغير على الكبير لام الأمر كرمي يواب بسلمة والمار على القاعد wanda yake tahe yawa wanda yake zamne sallama wal qalilu ala al kathir mutane ɗan kaɗan suwa masu yawa sallama muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi maso tari malaman hadisi don sun ce hadisi muttafaqun alaihi ana nihi lafzun wa ma'ana imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi da lafazin kalmomin haka ne ko jumlolin kuma ma'ana haka take fi riwayatin li muslim imam muslim iya da wata riwaya daban min riwayati abi huraira halau daga riwaya abu huraira radiyallahu anhu warakibu ala al-mashi wanda yake abin hawa yawa wanda yake tahiya ƙasa sallama malam yace bal huwa fil bukhari yazo a cikin abin da yake cikin imam al bukhari maimakon sai bukhari maimakon sai cikin sai muslim malam ya kawo gyara akan cewa rakib ruwaya ce ta imam muslim yace a ruwaya ce ta imam al bukhari وقال المصنف إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم مالن yace bai abku ba a cikin ruwaya ta sahihin muslim akan yaro yawa babba sallama fa yashkilu jalul hadith min al muttafaq alai mallan yace kenan anan za a samu da wannan ruwaya za a samu matsala akan cewa hadisi ne muttafaq alai domin cikin sayi muslim bai zo wannan ba قال وظاهر الأمر الوجوب إن سيدي ميمكن أتي متفق عليه سيدي أتي رواه البخاري ومسلم تندم مي بيان cewa idan أتي متفق عليه kenan lafazi da ma'ana su zo daya na shi yasa malam yace akwai matsala zai kawo matsala akan a ce hadisi ne muttafaqun alai wa zahirul amr wujub zahirin umarni da wannan yin sallama wajibci ne dole ne yaro yawa babbar sallama kuma mai tahiya yawa wanda yake zamne mazamni sallama ‘yan kaɗan suwa jama'a sallama wanda yake sama yawa wanda yake ƙasa sallama. Kalal mazariyu innahu linnadab ya ce a wannan umarni an so ne na ladabi ne. Da dai a ce wanda yake ƙarami bewa yaro bewa babba sallama ba, to wannan shi babba ya samu yawa ƙarami sallama. Mun gane ko? قال فلو ترك المأمور بالابتداء ببدء الآخر فكان المأمور تاركا للمستحب والآخر فاعلا للسنة da dai a ce wanda aka umarta da fara yin sallama ya bari sannan wancan wanda aka umarta ya karba sai yayi kanal ma'muru tarikan lil mustahab kina wanda aka umarce shi ya bar abin da ya zama to mustahabbi ne wal akharu fa'ilul sunna shi kuma na biyun ya aikata sunna kuma kan mu cewa idan an ce sunna wani lokaci duk da cewa malam nan ya kawo ta a istilahi na fiqh amma sunna ta kumshi abin da ya zama to wajibi an ce sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin fada ta malaman hadisi ba ta malaman fiqh ba domin ta kumshi abin da ya zamanto wajibi abin da ya zamanto sunna a fikance abin da ya zamanto mustahabi nan duka shari'a ana nihin shari'a gaba daya ta manzo sallallahu alaihi wasallam na'am qultu malan yace imam sanani rahimahullah yace wal aslu fil amri al wujub aslun umarni wajibci ne idan an ce ika zato aslin shi an umarce ka ne kai a wajibce ba an so ka aikata ba misali je ka ɗauko wancan abu kaza ba ana nihin sai in ka ga dama ba ko in ka ga dama ka tashi lola ana umarnin ka kawai ka je kai wal aslu fil amri al wujub wa ka'annahu sarafahu anhu al ittifaq ala adami wujub al bida'ati bis salam mala yace wannan umarni kai ka ce an kaudar da shi daga cewa wajibci ne game da dukkan malamai sun hada ai sun yi ittifaqi sun yi ra'ayi guda akan cewa wannan an so ne ba wajibi bane mutum ya fara yin sallama wal hadithu fihi shar'iyyatu ibtida'i salam min as-saghir ala al-kabir da wannan hadisi akwai shar'antawa fara karami ya farawa babbar sallama qala ibn battal imam ibn battal rahimahullah yake cewa an muhallab wa inna ma shuri'a lis-saghir an yabtadi yabtadi al-kabira li'ajili haƙƙil kabir an umarci ƙaramin yaro ya farawa babbar sallama domin haƙƙin babba a kan shi wali annahu umira bi tawqirihi wa tawadu'i la an umarci yaro da girmama na gaban shi babba kuma ya mai tawadu ya mai ladabi ya kaskantar da kanshi a game da shi mazala sallallahu alaihi wasallam na cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana baya daga cikin mu dan baya daga cikin mutane na ƙware na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayya girman babban mu dan dattijo babba wanda ya hika shekaru ko kana da ilimi to dole ne ka girmama shi ka ba shi wannan matsayi na girma saboda ya riga ka zuwa duniya ya san abin da ta kumsa wanda baka sani ba haka shi ma kuma babba dole ne ya wa karami rahama ya rahamce shi ji kanshi kai zalunce shi kai gwada mai kiyayya ko abin da ya kamata walau ta'arada as-saghir al-ma'nawi wal hissi ka an yakuna al-asghar a'lam misali da dai a ce an samu cin karo na bangaren shi yara sigar ta'arada as-saghir al-ma'nawi ai cin karo yaro ne da babba sai dai ɓangaren ma'ana da abin da ya zamanto hissi shi wancan dattijantaka ne shi kuma a ma'anance misali ya yi shi ilimi shi kuma dattijo ga dattijantaka ga girma an samu cin karo da wannan ka an ya kuna sagiru a'lam matsalan alaika misali kamar a ce yaro ya yi babban ilimi ƙalal musannif lam ara fihi naqlan malam ce duk da haka nan ban na ganin cewa babbai farawa yaro wannan sallama a har yanzu dai duk da cewa ya yaron ya yi babban ilimi to yaron da ya farawa babban sallama saboda dattijan takashi والذي يظهر اعتبار السن لأن الظاهرة تقديم الحقيقة على المجاز ألا يتي أبن ليكي ظاهري شيني لورا دا شكرون ونا دوما أنا قباتد دا أبن ليكي ظاهري ظاهري أكان ونا حقيقة أكان مجاز أبن ليكي ظاهري قباتد دا أبن ليكي حقيقة ني حقيقة شيني دي غاشي دتيجني شكرو سجا نعم وفيه شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعد هل لو أكوي شرعا تا cewa wanda yake tahiya yawa wanda yake zamne sallama قال المازري رحمه الله لأنه قد يتوقع يتوقع القاعد منه الشر دم شريعة ta umarci wanda yake hucewa yawa mazamni wanda yake zamne sallama domin mai wanda yake zamne mai yiwuwa ya sa a ran iya tamanin wannan mai hucewa zai cutar da shi ga mutum baka san shi ba ya tunkaro ka kana zamne wannan tunanin iya iya zuma la'alla ma iya iya cutar da kai baka sani ba to sai aka umarci wanda yake hucewa ya yi sallama nan da ya yi sallama da zaran ya ma sallama to ka san ka amintu da shi kuma ya ce aminci da albarka Allah su kara tabbata assalamu alaikum wa rahmat da rahma Allah kar tafke nan wannan ka samu lamani da kwanciyar hankali wala siyama idza kana rakiban kuma musamman ma in iya sama fa idza btada bis salami amina min idan ya fara da sallama to sai samu amincewa da laminewa da gare shi wa ansa ilai sai zamanto ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa wali anna fi tasarrufi في الحاجات امتحان امتحانا فصار للقاعد مزية فأمر أمر المار هو أمر المار إذا ما كتي أمر المار كنا أن أمر تمي هوتي وبابتداء ما كتي أمر المار أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع إنما زو صلى الله عليه وسلم يا أمر تمي هوتي ودفار سلم نعم nan an umarci hallo saboda kai kawo a biyan bukata akwai wani jarrabawa akwai wani kaskanci kanshi sabanin wanda yake zamne kina akwai bambanci kina sai aka umarci wanda yake wucewa yawa wanda yake zamne sallama wa fihi shar'iyyu ibtida'il qalil bis salami 'al kathir akwai akwai shar'antawa hukuncin mutane 'yan kadan suwa wanda suke yawa sallama وذلك لفضيلة الجماعة كما wannan ba dan komai ba saboda falala ta jama'a kuma jama'a rahmat aw لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الظهو فاختيط له kuma in da za a ce jama'a za ta wa mutum guda sallama ta fara mai sallama iya zaune shi kadai ko suna hucewa jama'a mutane gaba ɗaya su fara mai sallama to za a mai tsoron girman kai kai ya samu wata ɗaukaka ya ji girman kai girman kai ya ɗauke shi to sai aka yi taka tsantsan a kan wannan ka a tsunduma shi cikin matsala lau marra jam'un kathir ala jam'in qalil aw marra kabiru ala sagir da dai a ce mutane masu yawa za su wuce mutane 'yan kaɗan ko kuma babba ya huce wajen ya huce karami qala al musannif wanda ya wallaha littahi wanda ya rahimahullah yace lam ara fihi nassan yace kuma ban ga nassi ba mun gane aksun wancan ne ɗan kaɗan suwa masu yawa suwa ɗan kaɗan suwa masu yawa sallama ƙarami yawa babba sallama to da aksin haka nan ne masu yawa su huce ɗan kaɗan ko kuma karami ya huce babba wa zai fara sallama malam ya ce bunganar sai akan wannan ba واعتبر الإمام النووي المرور فقال إمام النووي شي كما سي لورا da wucewar ba wai waɗanda suka wuce ba mun gane ko faqala alwarid yabda sawa'un kana saghiran aw kabira yace wanda yazo to shi zai fara sallama karami ne ko babba na shi ba zancen wanda zai sallama ba ya lura da zuwar ai ya aiki da zuwar nan sawa'un babba yazo ko karami yazo to dai wanda yazo shi zai fara sallama wa zakara al-mawardi rahimahullah anna man masha fi shawari'i al-matruqati kasuqi annahu la yusallim illa 'ala al-ba'd لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به على المهم الذي خرج لأجله Imam al-Muawardi yake cewa wanda ya hutu a titi babban titi al-matruqat hanya share wanda ya zama mutane suna ta hucewa kowa iya hucewa kasu misali kamar kasuwa aje titin kasuwa kana cikin kasuwa yace annahu la yusallim illa ala al-ba'd ba zai wa kowa sallama ba a ce duk wanda ya gari sai ya bai sallama ba zai yiwu ba zai sallama ne akan shashen wasu jama'a li'annahu law sallama ala kulli man laqiya latashaghala bihi an al-muhim alladhi kharaja li ajli da dai kowa zai wa kowa sallama to da ya shagaltu da wannan abu game da abin da ya zo saboda muhimmancin saboda shi ya zo wa kharaja bihi an al-urf kuma ya huta daga abin da ya zamanto al'ada ne. Wa fihi shar'iyyatu ibtida'il rakibi 'ala al-mashi. Hallo cikin wannan hadisi akwai hukuncin wanda yake sama shi zai wa wanda yake tahiya ƙasa sallama. Wa zalika li anna lirakibi maziyatan 'ala al-mashi. Domin wanda yake sama iya da wani fifiko akan wanda yake tahiya ƙasa. Fa عوض عوض الماشي عوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام yanzu wannan bambancin sai aka so a ba shi ma wanda yake tahiya ƙasa wani matsayi akan cewa wanda yake sama ya mai sallama ihtiyatan ala rakib min az-zahu shi ma taka tsantsan akan wanda yake sama kan girman kai ya same shi gane ko sai aka daga darajar wanda yake tahiya a ƙasa ce to kai wanda kake sama kawa wanda yake tahiya ƙasa sallama saboda kan girman kai ya dauki mutum law hazal alfadilatain da dai a ce zai samu falala wannan guda biyu ga falala iya sama kuma ga falala akai a mai sallama sai ka girman kai ya dauke shi sai aka ce a'a yanzu hwarawa wanda yake tahiya ƙasa sallama قال وأما إذا تلاقى راكبان أو ماشيان ماشيان فقد تكلم فيهما المازري yace to idan mutane guda biyu wanda suke sama abin hawa suka gamu wannan iya da doki wannan iya da doki wannan iya da rakumi wannan iya da rakumi wannan iya da bewit wannan iya da bewit wa zai farawa wani sallama au mashiyanu ko kuma wanda suke tahiya gaba gaba ɗaya su kowa tahiya yake imamun ta almazari ya yi magana faƙala ya da al'adina min huma alal'a'ala wanda yake ƙasa-ƙasa shi zai wa wanda yake saman shi sallama wancan iyakan shaki wancan iyakan doki wancan iyakan doki wancan iyakan rakumi wannan iyakan keke wancan iyakan mota darnikiri wa zai wa wani sallama kina wanda yake keke shi zai wa wanda yake saman mota ko mashin ko abin da ya kama da haka kala fa yabda al-adna minhuma ala al-a'la al-a'la qadran fi ad-din ijlala li fadli to kuma nan sai dauki bangaren addini wanda yi ilimi na addini shi za a wa sallama nan misali ga mutum biyu sun sun gamu suna tahiya sun yi cin karo suna tahiya to wanda aka san iya da ilimi na addini to shi za a wa sallama ba don komai ba saboda girmama wannan falala ta ilimi li'anna al-fadilata ad-din muraggabun fiha fi shar falala ta addini abun kwadai taswa ne a shar'ance wa ala hadha law iltaqa rakiban wa markub ahadihima markub ahadihima a'la fil jins min markub al-akhar da dai mutane guda biyu za su za su haɗu wa'anda suna kan abin hawa abin hawan ɗayan yahi ɓangare na jinsi yahi falala kaljamal wal faras misali kamar raƙumi da doki fa yabda raqibul faras sai mai mai wanda yake mahayin doki shi zai wa wanda yake kan raƙumi sallama kuma haka za mu yi kiyasi akan dukkan abin hawa na zamani yanzu wa yuktafa bin nazari ila a'lahuma qadran fi din malai ce kuma ana kulawa ana tsakaitawa da lura da wanda ya hisu falala bangaren gwalgwado ko gwalgwado na addini wanda ya hisu matsayi a addinance fa yabda'u alladhi huwa fawqahu wa thani azhar wanda yake saman shi sai yayi wannan malayin ce kuma wannan magana ta biyu ita ce mafi zama gaskiya kama la yanzuru ila man yakunu a'lahuma qadran min jihati dunya kamar yanda hallo ba a lura da wanda gwalgwado ko matsayi na bangaren duniya illa an yakuna sultanan sai dai in ya zama to mutum ne mai mulki wannan kuma dole kai za ka fara mai sallama saboda mulkin wannan ke tare da shi yuksha min wanda musamman ma wanda ake tsoron idan baka gaida shi ba matsala za ta samu to sai ka sai zaman to ka fara mai sallama wa idza tasawa al mutalaqiyan min kulli jihatin fa kullun minhuma ma'murun bi ibtida bil ibtida idan kuma wanda suke wanda suka haɗu sun yi daidai da daidai ba wanda yi wani matsayi to kuma kowanne daga cikinsu an umarce shi ya fara sallama kuma za mu gani mafi alkhairinsu wanda ya yi fara yi wa ɗan shi sallama kamar yadda hadisi daga ba zai zo wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam kama thabata fi hadithil mutahajirain kuma wanda ya fara yin sallama shine mafi alkhairinsu kamar yadda hadisi zo yayi bayani wanda suka suka samu matsala suka kauracewa juna dan matsala damuwa ta samu har aka yi wata ilga ba to wanda zai farawa dan uwan shi sallama to shine mafi alkhairin biyin wa kad akhraj al-bukhari fi al-adab al-mufrad imam al-bukhari rahimahullah ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-adab al-mufrad bi sanadin sahih da isnadi ko sanadi ingantacce min hadisi jabir daga hadisin jabir dawa abdullah al-mashiyani idha ijtama'a fa ayyuhuma bada bisalami fa huwa afdal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu tahiya guda biyu idan suka hadu to wanda ya duk wanda ya fara yin sallama da farko to shine mafifici wa akhraj at-tabarani bi sanadin sahih an al-agharr al-muzani imam at-tabarani rahimahullah ya fitar da hadisi da isnadi ko da sanadi wanda ya zamanto ingantacce daga agarrul muzni muzani kala yace kala li abubakar abubakar radiyallahu anhu yace la yastaqbilu ahadun bis salami la yasbiquka ahadun bis salam kad wani mutun ya rige ka yin sallama wa akhraj at-tabrani min hadith abi umama marfu'an imam at-tabrani da imam at-tirmidhi wa an da rahma Allah ta kara tabbata gare sun da hadisin abi umama sun dangana wannan hadisi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallama anna aulan nasi billahi man bada bisalam mafifici wajen Allah daga cikin mutane shine wanda ya fara yin sallama wa qala hasan haka hasan yace wa akhraj at-tabrani imam at-tabrani hallo ya fitar da hadisi fi hadis qulna ya rasulullahi inna naltaqi fa ayyuna yabda bisalam suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu muna haduwa wane ne daga cikin mu zai fara yin sallama qala atwa'ukum lillahi ta'ala wanda yi ku yawan da'a ga Allah madaukaki don sai muka ga fifiko ne falala ba karama ba idan an hadu to mutum yayi gauga ya fara wa dan uwan shi sallama kuma kan mamance ladan da yake cikin sallama mutum yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh ya da lada talatin assalamu alaikum wa rahmatullah mutum iya da lada 20 assalamu alaikum iya da lada goma haka shi ba in ya maida da abin da ya maida na abu ne wanda ya zamanto banda kuma addu'ar da take kalkashi a cikin wannan sallama ta aminci kuma da albarka da rahma قال المؤلف رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزع عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزع عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيحقي كما حديثنا إن كنتجي أنسى من حديث علي wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi na isa ga jama'a idan sun fice wasu da ɗaya daga cikin musulmi ya yi sallama an yi sallima a haɗu ɗayansu ya yi sallama ba sai gaba ɗayansu ba sun yi sallama wa yujzi'u anil jama'ati su kuma wannan taro da aka wa sallama ya ishe su an ya rudda ahaduhum ɗayan su ya mai da sallama su ma ba gaba ɗaya ba sai sun ce wa alaikum assalam an samu ɗaya ya mai da sallama to fardu kifayi ne rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wal baihaqi da imam baihaqi qala fihi annahu yuzji'u taslimul wahidi anil jama'ati ibtida'an wa raddan kana wannan hadisi mun samu fa'ida cewa ya wadatar mai da yin sallama da mai da sallama game da cikin jama'a mutum guda imamun nawawi rahimahullah ya ce wa istathna min al'umumi za a hudda daga cikin wannan hukunci na gaba daya bibtida islamin man kana ya akul wanda yake cin abinci nan ba sai ya fara sallama ba aw yashrab ko wanda yake shan wani abin sha aw yujami'u ko wanda yake tarawa da iyalan shi aw kana fil khala' ko kuma iya wajen bayan gari aufil hammam ko iya wajen wanka au na'iman ko iya kwana au na'isan ko iya gangadi au musalliyan ko iya sallah au mu'azzinan ko iya kiran sallah mu'azzinan mai kiran sallah ma dama mutalabbisan bi shay'in mimma dhukira inda iya cuɗanya da wani abu cikin abubuwan da aka ambata to wannan ba a zancen ya fara yin sallama wa amma salamu ala halin khutbati fil juma'a game da yin sallama a halin da limami yake khutba ta juma'a fa yukrahu an ki wannan lil amri bil insat domin manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan ana khutba a saurara kuma saurare na fahimta domin ya sha bamban a kyale kuma a saurara insati ka saurara abu kuma ka sa kwalwarka domin fahimta shi ya yi ƙarfin saurare kawai domin kana tana yiwa ka saurari abu ba tare da ka sa hankalin hankalinka akan shi ba amma insati shine ka saurara kuma da ka kyale sannan kuma da sa hankali a cikin abin da ake faɗi falau sallama lam yajib lam yajib lam yajib rad alaihi inda zai yi sallama to mai da sallama wannan bata zama to wajibi akan wanda ya wa sallama inda man qala lil insat wajibun ga wanda yace kaluwar wannan wajibi ce gane ko wajibu inda man qala bi annahu sunna kuma na wajaba ya maida wannan sallama ga wanda yace a'a insati sunna ne wa ala alwajhaini la yanbaghi an yarudda akthar min wahid to dayan bin cika duka ko wancan ko wannan bai kamata ba dai zamanto fiye da mutum guda ya mai da sallama ko da ya yi sallama wa ammal mushtaghilu bi qira'ati alqur'ani gama wanda yake wanda ya shagaltu da karanta alqur'ani iya cikin karanta alqur'ani wani ya mai sallama wa qala alwahidi imam alwahidi yace al-aula tarku salamu alai yace mafi kan mafi kyawu mutun ya bar mishi sallama sai dai malamai ba su bar shi ba wa ammal mushtaghilu na'am فإن سلم عليه أحد كفاه الرد بالإشارة yace in wani ya mai sallama to ya ishe shi kawai ya nuna ya daga sallama kamar ya karba wa in radda lafzan ista'nafa al-isti'adata wa qara in kuma ya maida da lafazi wa alayka salam ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi barakatuh to ya sake isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya kama karatu قال النووي امام النووي رحمه الله yace fihi nazar a cikin wannan magana akwai tsokaci wa zahiru annahu yushra'u salamu alayhi wa yajibu alayhi ar-radd yace abinda yake zahiri ya ha- an shar'anta a mai sallama kuma ya mai da wannan sallama da aka domin babu taksi ba keɓance shi ba wa yundabu salamu ala man dakhala baitan kuma an so ga wanda ya shiga cikin gida yayi sallama wa illam yakun fihi ahadun ko da ba kowa a cikin gidan wannan domin fada Allah madaukaki na liqaulihi ta'ala domin fada Allah madaukaki na cewa fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kun shiga gidaddaji to ku yi wa kawunan ku sallama har zuwa ƙarshen aya wa akhraj al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da al-adab al-mufrad a cikin littafin shi al-adab al-mufrad wa ibn abi shayba a cikin musannaf kin shi bi isnadin sahih da isnadi mai kyau an ibn umara radiyallahu anhuma daga abdullahi da umar wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su ce yustahabbu idza lam yakun fil baiti ahadun an yaqula assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shine an so idan gida babu kowa a cikin shi mutum zai sallama ɗayan ku zai sallama ya ce assalamu alaina amince tabbata a kanmu ina ya samu istanbatu wannan fa sallimu ala anfusikum wa kawunan ku sallama wa ala ibadillahi salihin hakanan amince tabbata amsa bayan Allah nagartattu wa akhraj at-tabarani imam at-tabarani ya fitar da an ibn abbas daga abdullahi dan abbas nahwahu kwatamcin wannan hadisi radiyallahu anhu fa in zanna al-maru annahu idha sallama ala al-qa'idi la yurdu alayh idan mai hucewa na zaton cewa wanda zai in ya huce wani mutum idan ya mai sallama ba zai mai da sallama ba yaya zai yi fa innahu yatruku zannahu wa yusallim wannan sai bar zato tunda zato ne yake ko sai bar zaton wannan yayi sallama fala'alla zannuhu yukhti mai wa tunanin wannan nashi zaton wannan nashi zaman to ya kuskure kuskure ne wa in lam yarudda alaihi salamahu raddat alaihi almala'ikatu kama warada dhalik idan ma bai mai da ma sallama ba to mala'iku sun mai da ma wanda ya hishi wanda suka hishi sun karba ma قال واما من قال لي لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه لأنه يكون سببا لتأثيم الآخر لتأثيم الآخر فهو كلام غير صحيح ما ليتي أمان غوندا يتي ba zai wa wani sallama ba wanda ya wuce domin iya zatkayyawa wanda yake zaton idan ya mai sallama ba zai mai da mishi ba suka ce ai sababi cewa in yayi mai haka nan ya kamar ya sanya shi sababi ne na ya yi sabo domin an umarci sallama dole ne ka bai da mutum sallama idan yama to kamar ya sanya shi ya aikata sabo mala ya ce wannan kuma magana ce ba ta inganta ba ba ingantattan magana ba ce li'annal ma'amurat shar'iyya la tutrak li misli hada domin abeban da a shar'ance aka yi umarni ba a barinsu don wannan wannan kuma kuskure ne aiki ne aikata na zunubi wannan kuma baya sanyawa a bar abin da ya zamanto na shari'a ne inda haka nan ne za a yi sai zamanto dukkan wasu dokoki dewa na shari'a ba za a aikata su ba saboda mutum kai je dan shi bai yayi la yanbaghi an yusallima alaihi li anna tawrit al-muslim suka ce bai kamata ba imam ibn daqiq al-eid rahimahullah yake cewa لا ينبغي أن يسلم عليه لأن توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه yake cewa ai bai kamata ba ya mai sallama domin zira musulmi a kan cikin sabo ya yi tsanani da amfanin da za a samu a kan sallama da ya mishi wamtisalu hadith al'amur bil ifsha'i ya hasulu ma a gairi hada yace kuma umarni da hadisi da ya zo na a ɗaiɗaita sallama a yawaita sallama tsakanin musulmi to ya ishi wannan ga ya wadatar da wannan mutum fahim kila hal ya sunu an ya ƙula raddu salami fa inna wajib idan ya ƙin maida mai sallama ya samu iya da kyau ya tunatar da shi ce kai ana wa maida sallama wajibi ce kila na'am ya samu wannan فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب na ya shiga cikin ya halitta ya gaya mai cewa mai da sallama wajibi ce domin ya shiga kalkashin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki fa'in lam yastajib idan bai karba ba hasuna an yuhallila an yuhallilahu min haqqir rad kenan in bai karba ba to kuma ya ya kyautatu ya zaman to ya halittar da shi daga haƙƙi na mai da gaisuwa ina ga mai da sallama afwan ina ga lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am Na'am. Mm.
Na'am.